بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم مم.
باب المني باب المني من الفرائض والسنن الواردة والح- والحقائب
باب جمل من الفرائض wato wannan babi yana bayani dangane da waɗansu adadi na farulloli dangane da waɗansu ibadodi wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora su akan bayinsa waɗanda suke baligai masu hankali wanda kuma waɗansu na zaune a gari waɗansu kuma koda sun yi bulaguro ma sun zama wajibi a kansu wasu nanil wajibaci da kuma bayani dangane da waɗansu adadi na sunnoni wanda suke masu ƙarfi idan aka ce as-sunanul wajiba sune as-sunanul mu'akkada wato sunnoni masu ƙarfi wanda shari'a ta musulunci ta nema a zo da su wanda kuma neman nan shi bai kai matakin nema na farilla ba amma kuma ya ɗara mataki na ragiba warragha'ibi da kuma bayani dangane da waɗansu adadi na ayyuka waɗanda wato ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya kwaɗaitar da a zo da su kuma ya kwaɗaitar da ladan da yake cikinsu ga wanda ya zo da su yana abin da ya shafi irin su a talfajiri wanda ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce khairun minad duniya wa ma fiha wato yin ta raka'o'i guda biyu wanda mutum zai yi na nafila bayan alfijir ya keto kafin a yi sallar asubahi to girmansu da kuma darajarsu sun fi duniya da abin da ke cikinta a wajen Allah subhanahu wa ta'ala na'am الوضوء للصلاة فريضة وهو مشتق وهو مشتق من الوضاء من الوضاءة malam ya ce to alwudu'u lissalati wato mutum ya yi alwalla saboda yin sallah ko ta farilla ko ta nafila wannan faridatun farilla ne dole dole ne mutumin da yake so zai yi sallah ta azzuhur ce ko kuma yake so zai yi sallah salatu duha ce to wajibi ne akan shi idan ba ya da alwalla ya nemi alwalla ya alwalla sai dai in ya zamanto ya nemi ruwa ƙaura da wambai ya rasa to yanzu a wannan lokacin akwai kambacin alwala ita ce taimama wajibi ne akan shi ya alwala ko kuma ya taimama idan ya nemi ruwa ya rasa amma kawai ya yi gaba gadi ya ce akwai wata surar da da idan aka karanta ta ko baka da alwala ya halitta kai sallah babu wannan an gane ko wato wannan shine abin da yake nufi da dama jumalin minal fara'id ba dukkan far- farillan bane zai zano maka waɗansu daga ciki ne tunda waɗansu duka mun huce su kenan laisa wajiban alaihi an yi a ce biha jami'an wato ba wajibi bane akan shi ya zo shi da farillai ga baki ɗayansu amma dai abin da ya ce maka zai zo maka da waɗansu adadi don kada ka tuhume shi idan bai kawo wani abu ba daga cikinsu an gane ko malam ya ce wa huwa mushtaqun min alwada'ati to ita alwalla an tsago ta ne wato an ciro ta ne daga masdari na alwada'a alwada'a shine kyalkyali da nagarta da kyawu shine ake ce da shi alwada'a an gane na'am إلا المضمضة والاستنشاق ومسح ومسح الأذنين منه فإن ذلك سنة malam ya ce illal masha illal madmadata face dai kurkurar baki walistin shaƙa da kuma shaƙa ruwa a hanci da fatar da shi wa mashal utsnaini da kuma shafar takardun kunnaye guda biyu da kuma cikinsu minhu daga alwalla fa inna zalika sunnatun haƙiƙa wancananka abubuwan nan da aka ambata ga baki ɗaya da kurkurar baki da shaƙa ruwa da shafar kunnaye ciki da bayansu waɗannan dukkaninsu sunna ne a cikin alwala to amma wannan malikiya ne suka tafi akan haka da waɗansu daga cikin malamai akwai waɗanda suke ganin cewa hatta al-madmada wal istinshaq wa masal udnain har ma su din dukkansu suna wajibi ne a wajibi ne a cikin alwallal a zo da su saboda hadisin da ya tabbatar da shafar wato shafar kunne da kuma hadisin da ya tabbatar da kurkurar baki da hadisin da ya tabbatar da shaƙa ruwa a hanci wato duka ya zo shi ne ala sigatil amr wato akan siga ta umarni ya zo shi shi kuma al'amrul mujarradu anil qara'in yufidul wujub na'am wasiwaku mustahabbun muraghabun fihi malam yace wasiwaku mustahabbun muraghabun fihi wato yin aswaki mutum ya dinga gyara haƙoran bakin shi kale ya bar su su dinga datti kale ya bar su su dinga wari idan ya zauna a cikin jama'a mutane su dinga juyawa tunanin shi saboda kumye shi ce suke shi kuma saboda warin bakin da yake yi to yin asuwaki mutum ya gyara bakin shi a lokaci zuwa lokaci wannan mustahabbun wato abu ne wanda ake son shi idan mutum ya zai samu lada a kai muraghabun fihi kuma an kwadaitar a cikin shi wato akwai ɗimbin lada a cikinsa ma'aiki alaihi salatu wassalamu wato dalilin da yasa bai fardanta ba asuwake akan wannan al'umma din wato saboda kada ya tsananta musu yace laula an ashqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin aw ma kulli salatin aw inda kulli wudu'in wato ba dan kada in tsananta wa al'ummata ba da na umarce su da yin asuwaki a wajen yin kowace sallah ko kuma a wajen yin kowata alwala ko kuma tare da kowata sallah ko kuma tare da kowata alwala wanda wannan umarni na shi malamai suka ce ko da ya zamanto ya ɗoke wajabci to amma mustahabbanci yana nan a matsayin shi na mustahabbi ne ga mutum musulmi ya dinga yin asuwaki na'am والمسح على الخفين خفة وتخفيف malam yace wal masu alal khuffaini shahwa akan takalma kafa ciki guda biyu wanda suke na fata idan mutum ya yi alwala ya shigar da su to idan wata sallah ta sake zawwa kuma ba ya da alwala idan ya yi alwala ya yi shafa akan waɗannan takalman ba tare da ya cire su ba daga jikin ƙafafuwan shi to yin haka nan kin rukhsatun wato rukhsa ce wato rangwame ne ga shari'a wa takhfifun da kuma sauƙaƙawa wato al'umma wato yin shafa akan hufi guda biyu ba wajibi ba ne kamar yadda waɗansu ya gani sannan kuma ba makaruhi ba ne kamar yadda waɗansu ke gani a mahangarsu shi ne rukhsa ne sannan kuma takhfif ne na'am والغسل من الجنابة ودم الحيض والنفاس فريضة wal ghuslu min al janabati wanka na janaba wa damil haidi da kuma wanka idan jini ya ɗauke wa mace jinin al'ada ya ɗauke mata wan nifasi da kuma wanka idan jinin biki ya ɗauke wa mace wannan dukkaninsu farilla ne dole ne ga mutum musulmi idan janaba ta same shi mafalki ne ya yi ko kuma saduwa ne ya yi da iyalinsa to idan zai yi ibada dole dole ne sai ya yi wanka ya gama jikin shi da ruwa ga baki ɗaya ya cuccuɗa kuma da niyya an gane hakanan ita ma mace idan jini na al'ada ya ɗauke mata wajibi ne a kanta ta yi wanka hakanan idan jini na biki ya ɗauke mata dole ne a kanta ta yi wanka Mm, وغسل الجمعة سنة mm.
وغسل العيدين مستحب wa ghuslul jumu'ati wanka na juma'a a ranar juma'a mutum yayi wanka wajen kusan karkatawar rana lokacin da yake so zai tafi juma'ar nan to wannan sunnatun sunna ce wanda take mai ƙarfi an gane ko wato a malikiya wanka na juma'a wannan sunna ne ba wanda a haƙƙinsa yake farilla ne to amma a waɗansu daga cikin mazahib akwai tafsir idan ya zamanto lafiyar kalau jikinka kyau gare shi baka da matsalar komai wannan sunna ne a haƙƙinka amma in ya zamanto kayi wani aiki wanda yake dir- dir- dirshasha aiki wanda yake na ɓata jiki irin kaje ko kayi ranar juma'a ya zamanto kaje kayi hwahwa ga baki ɗaya kayan da yake jikinka din jini da warin nama duka ya taɓa su to yanzu wannan a haƙƙinka wajibi ne ka yi wanka saboda in ka je ka za ka cutar da makwabtanka wanda suke damarka da waɗanda suke hagun ɗinka da wanda suke kafinka na sahu da wanda suke bayanka na sahu wannan duka za ka cutar da su na'am
غسل العيدين مستحب wa gusulul idaini mustahabbun malam yace wanka na sallar azumi karama da kuma wanka na sallar azumi babba mutum yayi wanka idan zai tafi idi ko da a cikin sanhi ne wannan shi ma mustahabbun mustahabbi ne wato idan mutum yana da kwai lada
والغسل على من أسلم فريضة لأنه جنوب shikenan wal gusulu ala man aslama wanka na kafiri wanda ya musulunta sabon shiga musulunci wanda yau ya shiga musulunci to yin wanka akan shi wannan farilla ne dole dole ne a bashi ruwa a cikin bokaci ko a bashi ruwa a katon sahani a ce ya je shi ya watsu ya yi wanka li'annahu junubun saboda cewa shi din datti ne saboda shi din na- na- janaba ne a nan abin da mafhumu hadal khitab wato yana nuni akan cewa ashe idan wanda ya musulunta yaro ne karami wanda bai kai shekaru na balaga ba ba wajibi bane akan shi ya wanka saboda shi wanda ya musulunta wanda ya musulunta bayan ya zama kato tiƙeƙe dama ya yi ta yin janaba janaba ta yi ta kama shi amma bai san yadda ake wanka ba zai iya yiwa ya yi ta aihoha ma ya yi ta saduwa da iyalinsa amma bai san ba yadda ake wankan janaba to yanzu ka ga tun da ya musulunta to akwai buƙatar a ce an tunkuɗe mishi wannan datti wannan ƙazamta ta janaba to sai a umarce shi da ya tafi ya yi wanka yana akwai alfarku bainal kabiri wa sahir a wajen wanka idan a haƙƙin babba ne wannan wajibi ne saboda janaba ta tabbata a gare shi kafin ya musulunta idan kuma yaro ne ɗan ƙarami ba wajibi ba ne akan shi ya wanka kuma hadisai da dama sun zo su na cewa mutane sun musulunta amma akwai guraren da annabi bai umarce su da su yi wanka ba wanda wannan yake nuna a shi cewa wankan ba wai saboda musuluntan ba ne wankan saboda janaba ne mutumin da ya musulunta yana garɗe ɗan shi shine za a umarce shi da ya wanka amma wanda ya musulunta yana ɗan ƙarami ba sai an umarce shi da ya wanka ba ya zo shi da kayan shi masu kyawu ya ce malam ina son musulunta aka ba shi kalmar shahada kuma in sunan shi baya da kyau aka canza mai suna kuma daga lokacin wato za a- za a- za a haɗa shi da wani daga cikin 'yan uwa musulmai wanda zai dinga kwatanta mishi addini kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan na'am وغسل الميت سنة wa ghuslul mayyiti sunnatun wanka na mamaci idan mamaci ya faɗi ya rasu dan uwanku ya faɗi ya rasu to ku yi mishi wanka wannan sunnatun sunna ce an gane ku amma mamaci banda wanda ya mutu a filin yaƙi da kuma yaron da aka haife shi bai ma koka ba wannan su ba sunna bane a haƙƙinsu a wanke su kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wassalamu bai wanke ba wato sahabban da suka yi shahada a filin uhudu kamar yadda aka rawaito hadisin jabir ɗan abdullahi wato ma'aiki alaihi salatu wassalamu amara bi dafnihim bi dima'ihim ولم يصلي عليهم ولم يغسلهم فقال انا شهيد على هؤلاء يوم القيامه ma'aiki alaihi salatu wassalam ya yi umarni da abin ne su suna ɗauke da jinanayinsu bai musu wanka ba bai musu sallah ba ya ce kuma ni zan zamanto mai shaida ne ga waɗannan sahabbai na ranar tashin alkiyama in ce allah an kashe su fi sabilika na'am والصلوات الخمس فريضة wasalawatul khams salloli na lokuta guda biyar tun daga asubahi har ya zuwa isha'i ko kuma tun daga azuhur har ya zuwa asubahi faridatun waɗannan farilla ne farilla ne akan dukkan wanda doka ta fara yin aiki akan shi na'am وتكبيرة الإحرام فريضة wa takbiratul ihram wato yin kabbara ta harama kabbara ta shiga sallah wannan mutum ya ce Allahu akbar wannan fariyadatun farilla ce dole ne mutum sai ya zo da ita sannan kuma ma zai shiga sallar idan bai zo da ita ba duk abin da zai yi in dai bai zo da ita ba bai shiga sallah ba har yanzu saboda ma'aiki alaihi salatu wassalamu ta yi tahrimuha at-takbir wato abin da yake haramta- haramta yin zance a cikin sallah shine yin kabbara to inda a ce mutum kawai da ya zo ya tsayawa da karatun fatiha zai iya mu ce ko wani wannan kin shi ne yake in ya karanta fatiha a tsaye kuma aka ga ya ruku ya dago a ce yau kai ba kai kabbalar harama ba Mm, ya a gyara mashi wa baƙi takbiri sunnatun amma sauran kabarbari ga baki ɗayansu na sallah kabbarar da mutum zai iya tafiya yi ruku'u da kabbarar da zai iya tafiya yi sujada da kabbarar da zai idan ya ɗago daga sujada tsakankanin zama tsakankanin sujadu guda biyu waɗannan dukkaninsu kabarbarin nan sunna ne Mm.
والدخول في الصلاة بنية الفرد فريضة والدخول في الصلاة بنية الفرض فريضة wato mutum ya shiga cikin sallah da niyya ta farilla wannan faridatun farilla ne dole ne idan mutum zai yi sallar azhur ya yi ta da niyyar sallar azhur ce wanda dole ne a kan shi ya yi ta idan bai yi ba Allah ta'ala yana da damar ya yi mishi uquba ya casa shi na'am ورفع اليدين سنة Mm. wa raf'ul yadaini wato daga hannaye guda biyu lokacin da mutum zai yi takbiratul ihram wannan sunnatun sunna ce waɗansu daga cikin malaman malikiya suna ganin ma mustahabi ce ba sunna bane والقراءة بأم القرآن في الصلاة فريضة wal qira'atu bi ummil qur'ani karanta mahaifiyar alqur'ani fatiha fi salati a cikin sallah faridatun abul fardantawa ce akan mutumin da yake sallah shi kadai sannan kuma abul fardantawa ce akan haƙƙin limami na'am وما زال عليها سنة واجبة wa ma zada alaiha amma abin da ya ƙaru akan karatun mahaifiyar alkur'ani akan karatun fatiha a cikin sallah wannan sunnatun wajibatun sunna ce wanda take mai ƙarfi
والقيام والركوع والسجود فريضة wal qiyamu wato tsayuwa a cikin sallah wanda aka fardanta tare da cewa mutum yana da iko akan ya tsaya din war ruku'u da kuma yin ruku'u ga wanda yake cikin sallah ta farilla yayi ruku'u dan galgal da kyau wasujudu da kuma yin sujada ga mutumin da yake da iko akan yin su gabaki ɗayan su waɗannan guda ukun faridatun farilla ne dole ne ya zamanto mutum wato ya tsaya ciccir tsayuwa wanda a cikinta babu alamar wato jirgewa ko wani abu haka nan idan ya yi ruku'u dole ne ya yi ruku'u wato wanda ma yake alaihi salatu wassalamu ya gaya wa sahabbai ya koya wa sahabbai su kuma sahabbai suka koyar da na ƙasa da su hal abin ya iso gare mu haka nan dole ne wajen sujada ya yi koyi da ma'aiki alaihi salatu wassalam والجلسة الأولى سنة والثانية فريضة wal jalsatul ula wato zama na tahiya na farko a cikin sallar da take da kwai tahiya guda biyu to zama na farko dukkan shiga baki ɗayansa abin da za a aikata a cikinsa abin da zai wakana a cikinsa sunna ce Mm. wasaniya faridatun amma zama na biyu dukkan abin da zai wakana a cikinsa akwai sunna akwai mustahabbi akwai makaruhi akwai sun akwai akwai akwai farilla wato zama na tahiya na biyu ya hada abubuwa guda hudu ya hada farilla ya hada sunna ya hada mustahabbi ya hada makaruhi na'am an gane ku idan ya zamanto mutum yana sallah tare da limami a zaman tahiya na ƙarshe yin karatun tahiya wannan sunna ne sunna ne yin karatun tahiya shi to lokacin da mutum yake karatun tahiya a wannan zaman nashi wannan sunna ce yake yi na biyu bayan ya gama tahiya salatin annabi da zai yi waɗansu daga cikin malamai suka ce sunna ne to mu ɗauke shi a matsayin sunna ne biyu duka wannan sunna ce kenan go sannan kuma bayan ya gama salatin annabi akwai addu'o'i da ya tabbata ana yin su bayan an gama tahiya bayan an yi salatin annabi to waɗannan addu'o'in mutum ya nema wa kanshi tsari daga waɗannan abubuwan guda hudu min fitnatil mahya wal mamati wa min azabi jahannama wa min sharri fitnatil masihid dajjal wato wannan mustahabi ne ka roƙa kanka alkhairi na duniya da na lahira bi kenan ko na uku idan kana sallah a bayan limami lokacin da limami ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah ka ja abin kai kawai ka raga ta addu'arka can sai ma waɗansu sun jima da karewa a ji an ce "Assa- wai wai a ce kai ne wannan duk zaman nan da kai kayi makaruhi na'am saboda wannan itsala din da kai Mm, tsawaitawa da kai a tatwil tsakankanin sallamar limami da sallamar ka mm, wato a ciki ba a samu mutaba'a ba kamar yadda ya dace an gane ko na'am sannan kuma na ƙarshe wannan sallamar da za ka yi da ta kwafarin laci Mm, tunda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce wa tahliluha at-taslim mm, wato shi yasa zama na tahiya na ƙarshe yana ɗauke da waɗannan hukumce-hukumcen guda hudu
والسلام فريضة Mm.
والتيامن به قليلا سنة wata ya munu bihi qalilan wato mutum ya damunta da sallama ta fita daga sallah ya yi ta ɓangaren dama kaɗan wannan shi kuma sunna ne wato ya ce assalamu alaikum na'am an gane ko ya zamanto kafin da mimun ya yi su a dama wannan shi ma sunna ne Mm.
وترك الكلام في الصلاة فريضة watarkul kalami fi salati wato mutum ya daina yin zance a cikin sallah wannan farilla ne dole ne mutumin da ya shiga sallah ya san ya shiga wani aiki wanda yake hana yin zance yake hana ciye-ciye yake hana shaye-shaye saboda kafin wato a farko-farkon musulunci yin zance a cikin sallah ba abu bane wanda yake abin mamaki kana zance kana sallarka za ka gaya wa wani abokinka to idan mun kare dai sallar na zamu je mu guri kaza ni wani ma ya ce in gaya maka akwai sa arman shi da marece wani ya ce kaza wani ya ce kaza duka ana cikin sallar tunda ba kai bane bai karatun limabi ne to haka ake ta yi a farkon a farkon musulunci haka zaidu bunu arqam ya ce wato mun kasance kunna na takallamu fi salati yukallimu ar-rajulu minna sahibahu wa huwa ila janbihi fi salati hatta nazalat حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام an gane ku sannan kuma Muawiya ibn al-Hakam as-Salami Allah ta'ala ya kare yadda da shi shi lokacin da wannan ayar ta sauko baya nan da ya zo shi Madina an shiga cikin sallah kawai sai ya ce alhamdulillah alhamdulillah kawai a ga yana ta yana fama da ya surutu mm, shi ne mutane suke kallon shi sau kwara mushi ido ce ah ya naga kuna gani na ya wani bako abu ne na zo da shi mm, shi ne suka shiga buga cinyoyi shi ya ce falan ma ra'aitu hum yusammitu na ni lakin da ni sakattu mm, ya ce falan ma faraga rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala wallahi bi abi anta wa ummi ma ra'aitu mu'alliman ahsana ta'diban aw ahsana ta'liman minhu sallallahu alaihi wa sallam, fa wallahi ma darabani wala kaharani wala naharani فقال إن هذه الصلاة لا يسلو فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن wato abin da ya gaya mashi kenan na'am
والتشهدان سنة wata shahudani sunnatun wato tahiyoyi guda biyu da ta ɗaya in sallah mai tahiya guda biyu sai da ta ɗaya da ta biyu dukansu sunna ne yin su Mm.
والقنوت في الصبح حسن وليس سنة سنة بسنة walƙunutu fi subhi hasanun wato yin alƙunutu a cikin sallar asubahi wannan hasan ne wato kyakkyawa ne mustahabbi ne idan mutum ya yana da lada amma walaysa bi sunnatin ba sunna bace mm, yin alƙunutu a cikin sallar asubahi baya sawa mutum idan bai yi shi ba yayi ƙabli mm, saboda ba sunna bace bai kai matsayin sunna ba
واستقبال القبلة فريضة wasu ƙibalul ƙibla fuskantar alƙibla mutum ya fuskanci wato alƙibla lokacin da yake sallah wannan fariyadatun farilla ne dole ne sai dai a halaye guda biyu wanda insha Allah ina ga zamu zamu karanta su a can gaba nan صلاة الجمعة والسعي إليها فريضة wa salatul jumu'ati da kuma sallar jumu'a wa sa'yu ilaiha da tafiya zuwa sallar juma'al dukkan su fariyadatun farilla ne والوتر سنة واجبة walwitiru yin wutiri wato mutum bayan ya yi sallar isha'i ya yi wutiri ya zo shi da raka'a ɗaya a matsayin wutiri ko raka'a uku ko raka'a biyar ko raka'a bakwai ko raka'a tara ko raka'a sha ɗaya wani duka ana iya yin wutiri da su mm, sunnatul wajibatun sunna ce wanda take mai ƙarfi وكذلك صلاة العيدين والخصوص والاستسقاء وصلاة الخوف واجبة أمر الله سن- سبحانه وتعالى بها Mm, وهو فعل يستدركون به فضل الجماعة to shikenan malam yace wa kadhalika salatul idaini wal khusufi wal istisqa hakanan kuma sallar idi guda biyu da sallar ku- kisfecewar rana da kuma sallar neman shayar da fari ruwa waɗannan dukkaninsu sunnoni ne wa salatul khawfi wajibatun malam yace sallah ta halin tsoro idan ana cikin tsoro na abokanan adawa ana jin tsoron za su kawo farmaki to sallah a lokacin nan limami ya kasa musulmai gida biyu waɗansu tsaya suna sallah tare da shi waɗansu kuma su tsaya a ɓangaren maƙiyan wannan sunna ce wanda take mai ƙarfi wajibatun wato sunnatun mu'akkadatu amarallahu subhanahu wa ta'ala biha Allah tsarkakakken sarki shine yayi umarni da ita wa huwa fi'lun yastadrikuna bihi fadlal jama'ati wato ita wannan sallar wato aiki ne wanda da shine za su riski fadla ta jama'a wato waɗanda suke tsaro idan waɗancan suka dan sallaci wani kaso na sallah tare da liman suka zo su kuma su je su sallaci sallah tare da liman saboda kowa ya zamanto ya samu wani kaso wanda ya sallata tare da liman dan fadla ta jama'a ta tabbata a gare shi alhamdulillah wallahu ta'ala a'lam